إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin kowace wasu rayuwar ta iso wannan rana za mu ci gaba insha Allah da wasu da muke yi wajen fassara da ma'alumin ayon alƙur'ani mai girma da kuran hali cikin wato ashab ila ma'anin qur'an a shekaru da muhammadu rahimahullah tare da ta'alikin da dr abubakar albani ya yi muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa har yanzu karatun mu yana cikin suratul an'am in tsaya aya ta ɗari da talatin da biyar za mu tashi wacce ke biye da ita insha Allah an musulmi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرأ من الأرض والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
قال يجي وذكر فيما يأتي من أمثلة الأحكام kuma cikin abin da ke tafi Allah ta'ala ya ambaci misalai na wasu hukunce-hukunce allatin tara'ahal mushrikun wanda mushrikai suka kaga da farsi wa tafhim wajen kagowa kagawa ويعملون بها على غير علم ولا هدى kuma sai su rika yin aiki da ita babu wani dalili daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma har ilau ba a kayan shari'a ba faƙara sai Allah ta'ala ya ce wa ja'alu ai su kafirai suna sanyawa daga cikin ababen da suka kagara hukunce-hukunce wanda ba shi da dalili daga wajen Allah waje alulillahi mimma zara'a min alharb sai suka sanya ma Allah subhanahu wata'ala daga cikin abin da Allah din ya halitta min alharb na amfanin gona wal an'ami da kuma dabbobi nasiban sai suka sanya ma Allah yankin rabo Allah ne ya halitta kayansa shi ya halitta wato amfanin gona a fara'aitun ma ta harukun a antum an sha'atun shajaraha Allah ta'ala ya tambaya cewa ba ku ga abin da muke shukawa ba ku ne kuka tsoro da ita ko mu ne masu tsirarwa kaga Allah shi yake da wannan ikon kuma ya sanya wa mutane abin da yake a ban ƙasa arziki ne gare su da kuma dabbobinsu kamar yadda ya faɗa wani ko ya ce kulu war'au an'amakum ku ci kuma ku kiwon dabbobin to daga cikin wannan abin da Allah ta'ala ya halitta na amfanin gona sai suka tsaga wani hukunci cewa ga rabon Allah wal an'ami da dabbobi ni'ima ma sai suka ce wannan rabon Allah ne shine nasibar sun yanka masa wani rabo yasrufunahu ila al-dhifari wal masakin wanda suke rarrabawa baki kuma shi ake juyarwa zuwa ga maskinai lokacin da baki suka zo sai su ce to wannan shine rabon Allah dama sun riga sun yanka rabon Allah sun ajiye ba wai lanka ba a su ne suka kaga dan kansu sai suka ajiye wannan shine na Allah in ɗawainiya ta baki ko taimaka wa maskinai tun a daɗin a cikin muru'arsu suna irin wannan dama abu ne su gada daga annabi ibrahim alaihi salam suna da itikadin abu ne wanda yake mai kyau naka al'adar su ma suna yi kuma suna yabon wanda ya aikata irin wannan domin sun ce saukar baki taimakawa muskilai yana daga cikin tada wanda suka gada daga annabi ibrahim shi ya saka a cikin hadisin bukari na ummul mu'minin Aisha take siffarta labarin da ta samu na wahayin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai cikin abin da ummul mu'minin Khadija radiyallahu anha ta yara shi manzon Allah lokacin da yazo cewa tace wallahi la yukhzika Allahu abada Allah ba zai taba walakantar da kai ba a ciki ta ambata cewa irin ɗabi'un annabi ta ce wato ƙirmu zaifa wato ainu ala nawa ibil haƙi kana saukan baki kaga ta kya a siffanta waɗansu abubuwa wanda dama tun kafin zuwan wahayi ababe ne abun yabo wanda ake jinjinawa to in abu ya taso irin wannan wanda dama an jingina shi zuwa ga addinin annabi ibrahim ana buƙatar ciyarwa dabbobin da suka ce waɗannan su ne kason Allah ko kuma abincin da suka ce wannan shi ne kason Allah to a iya wannan kawai za a yi kuma inda zai ƙare ba za su yi ba a cikin nasu ba sai ce a to na Allah ya tsare kuma shi kenan amma ba Allah ne ya gaya musu haka ba su suka kaga kansu wa li shuhada'ihim nasiba sannan gumakansu ma sai suka ajiye musu wani raho ya sarrafu na wuri dasa da natiha suna juyar da wannan rabon su sarrafa shi ga waɗanda suke kulawa da waɗannan gumaka masu hidimar gumaka to a su kawai ake ba mu wannan su suke da iko su yi amfani da shi faƙaru sai su rika cewa haza lillahi ai wannan shi ne na Allah bi za'anihim amma a raya wasu da ba Allah ne saukar musu ba an zama Allah da yi min sultan wa hadha bi shawaka'ina sai su ce wannan kuma na gumatan su ne fa kanu idza saqata fi nasibillahi shay'un min nasibiha iltaqatu sai suka kasance idan wani idan wani yanki daga cikin wanda yake na rabon Allah ya fada a cikin wato wato idan sa ta fi nasibin la shay'un min nasibiha in wani abu daga cikin rabon gumaka ya fada a cikin rabon da suka ce wai shine na Allah in taka to sai a je a tsame shi a maida shi garken da aka ce na gumaka ne sai wata raƙuma ta fita sai ta fada cikin garken da aka ce wannan shine na Allah a ciki za a dinga yin aikin alheri to sai a je a kamo ta a ce ku maida ta inda take a maida ta gidan shirka aw sakata fi nasibiha shay'un min nasibihi tawafu ko kuma idan wani abu daga cikin aw sakata fi nasibiha shay'un min nasibi wani abu daga cikin rabon da suka ce na Allah ne sai ya fada cikin rabon gumata ta hukumu da wannan kuma sai a bashi ka ji nan to wai idan aka yi magana sai su ce inna allaha inna Allah ganiyun an hada to ai Allah ko wadaci ne me zai da wannan dan ya shiga can kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce fama kana li shuhata'ihi fala yasilu ila Allah abin da ya kasance na gumakan su ne babu hanyar da zai sadu da rabon da aka ce na Allah ne ba za su bari ba ai da jihati ba zai koma zuwa ga aikin da aka ce na Allah ne ba min sadaqati wa silati rahim kamar sadaka kamar sada zumunci yi ma dangi hidima to ba za su yi a cikin nasu ba sai dai su yi a cikin wanda aka ce na Allah ne wa ma kana lillahi amma abin da ya kasance kuma na Allah ne wa huwa yasiru ila shuraka'i shi kan wai zai iya haduwa da nan kuma kansu kuma a bashi ai yaj'aluna hu li alihatihim za su iya daukan abin da aka ce rabon Allah ne ai amfani da shi dan maslahar gumaka ko masu amfani da ita wa yantafi'unaha fi masalihiha sa amfani da shi wajen kyautata lamarin gumaka da ƙara sayan kasan gumakan ma kullum akan musu mulka sai a samu ko zuma ko wani abu da ya kama da wannan sai a dinga shafa musu suna yin kyalli ai shi saka Allah ya buga misali da wannan saboda shafe-shafen da ake musu na abubuwan zuma da sau kuda zai zo shi ne Allah maɗaukaki ya buga misali da shi kula wa in yaslubuhum ad-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dhaqaf at-talib wal matlub da kuda zai zo ya tsotsa abin da yake cikin gumakan ba sai sassa kama kudan su tatse su cire wannan zuman da ya tsotsa ba saboda kana cewa za ka cire shi wanda ake neman a wajensa mai rauni ne sai ya mutu sai ya murtuke gaba ɗaya duk kuda ya ci abu a ce ka tatso abin da ya cin a jikinsa in sirinji ka sama sai ka kashe shi in ka matsa kuma zan yi amar to shi ne rimu ta yaya za ka ciro abin da kuda ya ci kudan mai rauni to wanda yake neman shi ma mai raunin ne saboda bai sai ba shi ma gunkin shi sa ka ce ba umar talibu wal matlub mai neman da abin da ake neman duk masu rauni ba sai aka buga wancan misali to nan za su iya amfani da abin da yake na Allah don gyara abin da yake na janibin shirka don haka Allah ta'ala ce sa'a ma ya hukum tir da wannan hukunci nasu ai hukumun haza wannan hukuncin nasu ya munana ji Allah yaushe za ka raba wani abu ka ce wannan na Allah ne ba Allah ne ya faɗa ba a ce wannan kuma na gumaka ne gumaka sun zama sharukai ne ga Allah don haka abin da Allah ta'ala ya zayyana shi ne ake kamar yanzu duk da ba tsarawa irin wannan ake yi ba waɗansu masu kuɗi sukan yi wata dabara mai kama da irin wannan idan suka fita zakka sai ce to ai wannan shine na Allah sai su ajiye shi duk abin da za a yi tsawon shekara da wannan kudin za su ko yi sun ajiye shi na nan a wani akan ko kuma sun rike alƙaluman kudin in taimako ya so wani fakiri wani yanki wani taimakon addini da makamantansu a cikin wanda za a dinga tsakura ana bayarwa ai shine na Allah to ba haka Allah ya ce ba hukuncin Allah shine a fitar zakka da fa'atin wahida kuma a sarrafa ta ila masawiha a bayan ga waɗanda Allah ya zayyana lokacin da aka ce a baya ke suka yi hukuncin zakka da mutum zai fitar zakka a yanzu ya ware ta daga cikin kudinsa gobe ne wajibinsa ko kuma yau ne wajibinsa yau din da mun sai mun lissafa gaba ɗaya sai ware sai kulle sai aji yana kintsawa domin zai zai je bayan da ita a muhallin da Allah yake a baya ya amana ta don ya je shi ya baya yana kammala hidimarsa da yake yi Allah ya yi wanka ya gyara ya yi waye ko yana fitowa fado sai ga babu wani kuɗi sanadin kansa ne rasa inda kuɗi yake to yanzu ba a masa zakka shi ya fitar da tasa a Allah ya kai wasa ta ɓarawon kuma ya wa Allah bayani ya saci kayan Allah amma idan yau faralin sa yayi yau sai ka yi jamba bai gidda ba aka je kashe gari sai ya waiwaya yana so ya fitar da kudin kajin ya tsallaka kwana ɗaya da ya magana ya duba a kawo kansa sai ga yan yahu sun washe to ana kusa bashi a shi a yau sa'a ya rubarta farautarsa ta hau kansa kuma ya yi sakaci bai fitar ba a yau sai da gobe ta yi kuma a gobe yin yawon suka kwashe to shi yake bi bashi to don haka wancan dabarar da suke wai a ajiye kuɗi to wasu kawai ya kawai suke domin allah maɗaukaki ba haka yake aibar da zarta ba su ma sai a ce za a ma ya hukumu to dangane da waɗannan ɗin Allah ya ce wa kadhalika kaman haka nan ne ai kama su yi na lahum ma bukira kamar yadda aka kawata wa mashirkai suke warewa wani suke wannan na Allah ne wancan kuma shine na umarta kuma ku sani wanda za su ce na Allah ne ba wai tacewa suke ba ba sa tantancewa su jingina ai Allah ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu wa tasiqu alsinatuhum al-kadhiba hadha halal wa hadha haram yaktabu ala Allah al-kadhiba illa alladhina yaktabuna ala Allah al-kadhiba la yu'minun abin da ba sa so suke ɗerewa cikin duke zai ci to wannan shine na Allah hidimar da za a yi irin ta Allah to a ciki zai amma ba an bashi da kyau sai sun duba ramammiyar dabba sai sun duba amfanin gona mara kyau to shi suke warewa irin wancan kawaiya to duk da haka ma ko sun saka mai kyau Allah ke bai so dan ba shi hukunta musu ba wata zalika kamar yadda aka kawata musu irin wannan sai dai zayyana likathirin min al-mushrikeena qatl awladihim shuraka'uhum shirka'uhum shine fa'i to kamar haka nan ne da yawa daga cikin mushirkai gumakansu suka kawata musu kashewa 'ya'yansu a kan irin wannan layin ne na son zuciya tunda wancan ɗin ma ababen tarayyar da suka sanya ma Allah aljanu kenan da su suke musu wahayi akan su haka su haka su suka kawata musu wancan to haka wannan ma da yawa daga cikin mushrikan haka nan ne dai ababen tarayyar nan nasu ababen shirkan nan nasu ba wai gumakan wannan gumaka ya ba sa magana aljanun da suke dan fara musu suke kimsa musu bautar gumaka hakanan suka kawata musu su rika kashewa 'ya'yansu wa'adul banat da suke ke bil wa'adi suna turbude su ya'ya mata sai a tona rami sai a binne ta wani hankalinsa bayan musulunci ya dinga tashi duk lokacin da ya tuna wannan sai ya suma yana tuna lokacin da ya ɗau yarsa ta yi wayo tana ƙaunar babanta ya tafi jeji cikin jeji nesa zamanin jahiliya ya dinga tona rami tana zaune a gefe ta san me yake ba har lokacin da yake ya tona rami ya shiga ya ɗebo ƙasa ya ɗebo ƙasa jikinsa ya butu-butu ita kuma sai tana kakkaɗe masa ƙurar da take jikinsa da gemunsa tana kakkaɗe masa tana baba gemunka da jikinka duk yayi ƙasa kuma a hakan ya kama sai sa ta yara mai binne saboda haka muguwar ɗabi'a take a zamanin jahiliya shi saka Allah ta'ala ce wa idan mawqudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat yayin da wanda aka binne ta haka kawai za a tambaye ta ba wanda ya binne ta za a tambaya ba itan ne Allah zai mata tambaya gashi ga ta amma ba shi za a tambaya ba sai a tambaye ta ce bi ayi dhanbin qutilat wannan laifi dai aka kashe ta kaga ya san al'amarin ba zai dace to wannan a zamanin jahiliya ne suke al-islam ya jibbu ma qabla to irin wannan muguwar ɗabi'a da suke yi ba kowa ke kawata musu mafacin shuraka uhu ababen tarayyar nan nasu waɗanda su ne asali aljanna wa huwa dafnul inabi bil hayati makhafat al-faqr shine busnewa ƴaƴa mata da suke suna raye da ransu za a binne su makafatan farkar wai suna jin tsoron za su talauce saboda sun canfa gumaka sun gaya musu in kana da 'ya'ya mata da yawa to za su saba maka talauce wal'aida suna tsoron abin kunya talauci aida din yana zama zuwa shi ma talauci kamar da Allah ya ce wa kuntum ailatan فسوف يخرجكم الله من فضله والصبي suna tsoron kuma kada a kawo masu yaƙi ‘ya'ya matan nan a kama su su zama kuyangai to su a cikin zuciyarsu mutum ya rika jin shugurin yarsa tana wani waje kuyanga ce ana sarrafa ta yadda ake so to wannan abu tashin hankali ne a wajen to kar ma haka da faru ba kawai mugunta ta kawai mugunta wannan gwiwar ɗabi'a shi sa Allah ta'ala ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi nahnu narzuquhum wa iyyakum wani gwiwar ce wala taqtulu auladakum min imlaqi nahnu narzuqukum wa iyyakum ko ka ji hukunci ولا تقتلوا أولادكم خشية أين tsoro mutum yake talaucin bai zo ba yana tsoro ne kan talauci ya zo a dalilin ta ta za ta ce karo kashe ta sai ta ce na hannu na zuƙo ko su ɗaya matan arzikin su a wajen mu yake mu muke arzuta su mu za mu wadatar da abin da za su ci wa iyaku ku ɗin ma ku ci yadda kuke ci yanzu can kuma ta ce wala ta turo auladakum min imlaqi talaucin ne mata katutu yanzu talauci ya rike shi sai ya canfa cewa ƴaƴa matan nan ne sun fi jawo ba da zai kashe su sai Allah ce kafu kashe su dan talauci ya sami na hannu na zuƙo ko nan kuma ta fara ai mun wuce an da me ya kawo ku har zuwa yanzu rikon Allah yadda kuka kawo har yanzu da rukun Allah to Allah zai ci gaba da rike wa iyyahu sirrun ma kuma za a wadata su wa min zahabin lil bukur ƴaƴa maza kuma sai su yanka su ta yaya suke yankawa wannan ita bata cika faruwa ba sukan yi shi ne a salon bakance fakamar wani yanzu bukur لئن وجد له ثمر من الذكور لينحرن أحده كما حلف عبد المطلب mutum yakan yi rantsuwa mai bakance in aka aika wa ƴaƴa kaza mana zo to ba ɗayan su zan yanka shi saboda godiya ga Allah kamar alafa abdul muttalib kamar yadda abdulmuttalabi ya yi rantsuwa haka nan ya zo shi a cikin siratul ibn hisham abdulmuttalib ne wani abu ya faru tsakaninsa da qurayshawa wanda aka masa wani cin fuska sai ya kusata sai ya alwashi kuma a kan rijiyar zamzam ne fiƙar zamzam da yake kulawa da ita sai ya alwashin zai wadatu daga neman taimakon ƙurayshawa a kayan duk wata mas'uliyar da take tare da shi lokacin kuma ɗansa ɗaya ne ko biyu sai roƙi Allah ta'ala ya bashi ‘ya'ya maza da yawa shi ne sai bakance in Allah ya bashi ‘ya'ya maza guda goma yadda zai wadatu da ‘ya'ya maza to na ƙarshen su zai yanka ai zai yanka ɗaya daga cikin su har ma ya ayyana inda zai je yanka shi sai ku Allah ya bashi ‘ya'ya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya guda goma kuma sai Allah ya jarabe shi da san Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je kuwa ya saka aka masa ƙuri'a ƙuri'ar da suke yi da kibau ƙuri'a sai ta faɗa kan Abdullahi ba zai yi yanka shi ba sai ce na fanshe shi da rakumi goma abuja a sa raƙumin goma a madadin abdullahi yanzu tun da ƙura'ya ta faɗa kan abdullahi ba za a daɗa yin ƙura'ya kan ƴaƴan ba raƙumin goma da abdullahi sai ƙura'ya ta faɗa kan abdullahi ta faɗa raƙumi goma sai ce na ƙara ashirin na ƙara goma sun zama ashirin haka yake ƙarawa yana ƙarawa sai da yake sai raƙumi ɗari sai ƙura'ya ta faɗa kan raƙumi ɗari sai kwanci abdullahi wannan shine asalin alkiwal rayin mutum sai ake farsan sa hatta a musulunci da rakumi din shine farkon da ya sunna ta to suka yi irin wannan to su wane ne shuraka uhud aka ce min aljin ya kan gode wa shi ne fa'il ne ke da fa'il zayyana a wata kira'a bi bina'ihi lil maf'ul akan ce zuyyina ورب قتل نجي هم يقول قتل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم نقوم أولادهم سيزوء مصير وتفاعل مسؤول وجاء شركائهم بالإضافة كما بإضافته وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ولا يضاف وإضافة القتل إلى الشركاء لأمرهم به da aka jingina kisan aka ce gumaka ne ke yi ko aljanin ke nan an ce gumaka to wakilan da ke tamfara da jikin gumaka ya ga jinu ne to an jingina zuwa gare su alhali iyayen ne ke yi saboda ai waɗancan suke umarni abu umarnin su a aikata suna musu wannan umarnin ne su kawata musu wannan mugun aiki ne hudubu wato domin su halakar da su ayyuri kogo waliyan isu alaihi dinahu kuma domin su rikita musu lamarin addinin su ai qurayshawa suna kan addinin annabi ibrahim wanda annabi isma'il ya dasa musu haka suke tafe suke tafe suke tafe a hankali aka sami intirari a shigar da wannan a ƙara shigar da wannan har sai daga bayan an canja wa abun sifa wani ma a canja shi gaba ɗaya wani kuma ka gan shi a yadda yake wani kuma yana nan yadda yake amma an cuccusa masa wasu abubuwa marasa kyau har sai da musulunci ya zo tsantsan abin da yake na annabi ibrahim sai aka sa rariya ba yan zage-zage ba rariya yan laushi aka tankaɗe tsakin aka zubar aka bar tacaccen addinin annabi ibrahim na asali abin da ya shafi aikin hajji misali sai aka bar asalin addinin annabi ibrahim tsaraiki da suke yi tarbiyya da ake yin ta a jirkice wasu abubuwa na shirkiyar da aka sa in an je muzdalifu ba za a batta ba sai rana ta take sosai a ce sharri kat fabiru duk sai aka kawo da irin wannan kwamaca da sai aka bar abin yadda annabi ibrahim ya zo da shi da kuma ƙari wanda allah ta'ala ya fifita manzon rahama da shi wanda babu shi a zamanin annabi ibrahim a cikin ibada to haka abin ya kasance sun yi masa haka ne da yarbi su alaihim dinahum dan su rikita musu lamarin addini walau sha Allah ma fa'alu wai abin da suke faɗa ai inda Allah ya so inda Allah ya ga dama da ba mu aikata hakan ba wai suna so su yi justifying abin da suke ai ganin damar Allah ne da haka Allah yana so kun san akwai bambanci tsakanin mashi'atullah da kuma rizallah a jami'ar tauhidi akwai bambanci ما يرضيه الله da kuma ma sha Allah duk abin da Allah ya ga dama yana kasancewa ba kuma lalle ne Allah yana son abin da ya ga dama ba mun gane ko a cikin abin da Allah ya ga dama ya kasance na akwai abin da Allah baya so inda Allah madaukaki ya so ya shirar da mutane walau sha walau sha al-ummirin walau sha Allah la hada an-nasa jami'a walau sha rabbuka la hada an-nasa jami'a da ubangijinka ya ga dama sai ya shirar da mutane baki da walakin yudillu man yasha yakan fadda wanda ya ga dama ya fatar da shi ya zama kafir ko ba zai dawo hanya ba kaga Allah ya ga damar wane ya zama kafir Allah ka tsare mu da kafirci amma Allah yana son kafi ya yarda da kafirci wala yarda da ibadihi al-kufr wani jami'i ne a tauhidi sai an yi dogon bayani ake gane mas'ala Allah ka ganar da mu to wai suna faɗa haka walau sha Allah ma fa'alu ai da Allah ya ga dama da ba ma'aikata ba eh haka ne ganin damar Allah ne suka aikata amma ba duk abin da Allah ya ga dama ne ya yarda da shi ba ويقولون سنا cewa innahum fa'alu zalika bi mashi'atillah ai su suna aikata wadancan fama calar shirkan ne da ganin damar Allah wa huwa qawlu haqqin urida bihi al-batil maganar gaskiya ne amma ƙarya barna suke nufi da ita wai suna so su justify kamar da suka aikata kamar da an yi mutum wa'azi ne ko ana yi wani inda Allah ya ga dama ina bai aikata haka ba yi haka ne kuma inda Allah ya ga dama da ba zai babbaka shi a wuta ba in ya mutu akan haka ka yake da in ya mutu akan haka ganin damar Allah ne babbaka shi a wuta kar ka yi iltimasi na mashi'atillah abin da ya fi kai iltimasi na ridallah ya aiki dan neman yardar Allah inda yardar Allah take nan zaka bibiya ka nema to suna faɗin irin wannan da ya suddo mun an tafakkur bi anna zalika darar dan su fadda jama'ar su kar su yi dogon tunanin cewa abin da suke aikatawa ba fata ne don haka Allah ya ce manzon sa fa zarhu wa ma yaftaru rabu da su da abin da suke kagawa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayarawna su'a aqibati fi'lihim hada da sannu za su ga mummunan sakamakon irin wannan aikin nasu da haka kullum mutum ya fi gaskiya kada ya yi sai abin da Allah ya hukunta ya tsaya a iya wa min abatirihim lati tara'uha wa tabauha yana daga cikin karerayen da suka tsaga kuma suke tafi wa qalu suka ce
وقالوا هذه أنعام وهرب وهرب هجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام هرمت ظهورها وأنعام هرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم نعم وقالوا الله تعالى يجكم سكتشوا هذه أي وانا ربنا سكتنا دبولي تقسيم الأنعام وتخصيص كل قسم بحكم da kuma keɓantar da kowane ɓangare da wani hukunci al'amun dabbobi ne wa harkun da kuma amfanin gona hijirin wanda yake haramu ma'ana wanda yake katangaggi ma'ana haramun ke ba wanda zai ce kansa la ya tsaramu ha illa man nasha ba wanda zai ɗanɗana su sai wanda muka ga dama min khadamatil awtan daga cikin masu ɗawainiya kuma kan kawai su ne za su ci wannan dabbobin amma kowa ba zai ci ba wa ghayruhum min al-rijali wal nisa ko kuma in sun ga dama su ce wasu ma daga cikin maza da mata za su iya ci bi za a nemi amma ba duk da rayawar su suke la hujjata lahum fihi ba su da wani dalili daga wajen Allah sai su ce kaza halal ne kaza haram wa al'amu kuma da waɗansu dabbobi har bi mazhuruha da aka haramta ba wanda zai hau gadon bayan su ma'ana ba wanda zai hau an haramta cewa wani ba zai hau su ba fala tukam ba za a hau su ba kasa wani wal hawali kamar sa'iba da hami wanda Allah ta'ala ya magana su cikin suratul ma'ida wa an'amu la yadhkuruna ismallahi 'alayha da kuma waɗansu dabbobi waɗanda wato ba za a ambaci sunan Allah a kansu ba inda zakiha in zo in an zo yankawa wai akwai dabbobin da in an zo yankawa ba za a ambaci sunan Allah bal yadhkuruna isma asnamihim za su ambaci sunayen gumakansu ne kawai wani sabon zalika ilallah suka kuma jingina wai wannan hukuncin Allah da ya faɗa iftira'an alaihi dan tsage ga Allah su kaga karya ga Allah Allah ce sai ji zai himbe makazu ya fitar zai saka musu shi Allah akan abin da suka kasance suna kagawa na ƙarya su jingina wa Allah ai Allah ta'ala ya kashe ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتبتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون kada ku ƙaga wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya abin da harasan ku suke ƙaga muku kawai ku ce wannan halal ne wannan haram ne dan kawai ku ƙaga ƙarya ku jingina ta ga Allah kada ku yi haka wanda suke kaga kariya su jingina ta ga Allah ba sa rabo wuta wasalu kuma suke cewa ma fi bukuni hadhihi al'ami duk ma abin da ke cikkunan waɗannan dabbobin da aka ce haramun ne a ci al-muharrama wa hiya sawa'ibi wal baha'ir sa'iba din kenan da kuma bahira khalisatun to abin da suka haifa halal ne kawai tsantsa halalun maksusun halal ne ke bantacce lungu kuri na amma ga maza kawai wa muharramun ala azwajina amma haramun ne mata su ci ita sa'iba da hannu idan suka yi ciki idan suka haihu to duk abin da suka haifa mata ba sa ci sai dai maza ai an nisa su ne azwajina ɗin mata ke wa in ya kuma tatan amma kuma idan abin ya zama to mushe ne abin da suka haifa ya zo ba da mushe ne to fa mun bi shuraka maza da mata duk sun yi tare ya sa iya ci duk wannan doka ce kawai da aka kaga da kai Allah ce sai ya ji zai wasfahum Allah zai musu sakamako da irin wannan siffantawa da suke zalika bi tahlil wa tahrim siffanta wannan da suke yi wajen halattawa da haramtawa ai jaza'ahu sakamakon Allah zai saka musu da shi innahu hakimun domin Allah mai hikima ne fi sam'ihi cikin aikinsa alimun kuma masani ne da kalkihi game da halittarsa duk abin da suke yi wala ajri hikmatihi wa ilmihi kuma saboda hikimar Allah da ilminsa la yakruku jazaa'ahum alladhi huwa min muqtadiyati al-hikma ba zai taɓa barin musu hukunci akan abin da suka aikata ba wanda yin hukuncin nan yana daga cikin abin da ya tabbatar da hikimar Allah in har ya zamanto ba za a iya yin hukunci akan abin da suka aikata ba ko kuma za a yi sakaci wajen hukunta su akan abin da suka yi mara kyau kenan hikima ba ta cika ba hikima ai shine gwanantaka to Allah gwani ne akan aikinsa dan haka yana daga cikin gwanantakarsa zai musu hukunci akan abin da suka yi kaga da mu ma lokacin karatu da yawa ba ai sai kaga yawancin gidaje akwai kofar gidansu ko wata tsohuwa zai ta kwance kwance zai ta ce ai kaza kofar gidanku ne wasu a ce akuya ne kofar gidansu wasu a ce musu ko ba a faɗa ne ai da an fi karfafa abin ba lokacin da ko abin nan ko zai ma haka ne an fi karfafa abin da yadda idan ma har ka ci irin wannan sai ka ji tsohuwa tana sadaki eh ka ci kaza ko an arzan su kaza ko ba ku fita da shi kofar gidanku ne ya Allah ya taimake mu ta kakar mu tace mana kofar gidan mu gafiya ne sai muka huta ثم اعتبر على تلك الاحكام الجاهليه sannan sai aka yi bibiya a kan irin wannan hukunce-hukunce na jahiliya allati ta masaku biha ba'ad al-wahayi wanda waɗansu suka ce game da riko da ita bayan wahayi ya zo wal hukmi bi man'iha kuma sai aka hukunta aka hukunta hana irin waɗannan hukunce hukunce fa kada sai Allah ya ce
قد خسر الذين قتلوا أولادهم مثلا بغير علم وهرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين
الله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم hakika waɗannan da suke kashewa ƴaƴan sun yi hasara bilwa da su turbe su ai lafi hadin fit turabi wa hiya hayya turbe ta da suke yi a cikin ƙasa alhali tana raye to sun yi hasara duk waɗanda suka aikata wannan har ko kuma su yanka su ai nahar auladin bukuri nazara yanka ƴaƴa maza da suke yi a da saboda batance ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim daga abdullahi bin mas'ud wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyu dhanbi akbar wanda zunubi ne yafi girma a wajen Allah kada sai yace anta da'uwa lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka yi ma Allah da awar abokin tarayya alhali shi Allah ɗin shi kadai halicce ka babu abokin tarayya ce to wannan shine babban laifi da za ka yi ma Allah sai kuma Abdullahi dan Mas'udin nan ya ce ya zo da sigan qala rajul a wata riwaya shi dan Mas'udin ne ya tambayi manzon Allah shi wa annabin tambaya yace thumma ai sannan sai wanne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce thumma an thumma an taqtula waladaka makhafata an yata'ama ma'ak shine ka kashe dan ka wai kana tsoron kada ci abinci tare da kai kana tsoron talauci ke mutum ya kashe ɗansa saboda tsoron talauci yanzu kuma ba tsoron talauci ba kashewa 'ya'yan suke ba zazzabowa 'ya'yan suke yi kuma ba abin da ya dame su da cin su da shan su yanzu kuma haka ake su ɗin ma Allah ba zai bar su ba wancan laifin da shi ne annabi ya faɗa a hadisi amma su ma wannan laifi shi ma ya zo a cikin hadisi kafa bil mar'i isman an yubayyi'a man ya'ud ko man yamliku qutahu duk sun zo a haka ya ishi mutum zunubi ya tozartar da wanda suke iyalantuwa da shi a dingiri suke a jikinsa ya'yansa ko kuma wanda shi ya mallaki abincinsu ma'ana shi ne Allah ta'ala ya ɗora wa haƙƙin saman wasu abinci wani yake bani labari a anguwarmu ya ce kawai yana cikin gida kamar ƙarfe tara da rabi ta ma ɗan gota sai kawai ya je bara a ƙofar gida sai mamaki a to a this hour ai yawanci tsakanin magariba ne zuwa isha da bayan isha kaɗan ake jin bara me ya kawo bara karfe tara da rabi har da ɗan wasani kuma sai ji muryar kamar ta yaro sai ya buɗe kofa sai ya fito sai ya ga yaro ne kuwa wanda bai wuce tsakanin shekara shida zuwa bakwai ba sai ya ce masa kai bara kake yanzu sai ya ce sai yace baka ci abinci bane sai ce a shi ya ci abinci ina ne makarantar ku shi ba almajiri ba to ina ne angogo yace matsango yanzu daga can kake yace eh to tun da ka ci abinci me ya da kai yanzu sai ce ya koma gida ne baban sai yace je nemo masa abinci ka ji dan shekara bakwai shi ba a ciyar ka duba yadda aka akasa abin mutane sun zama yan iska tantiran yan iska yana jira shi ne aka ce nemo abinci kawo ɗansa amma bai kawo abin ɗan abinci ba ɗan ya je shi ya ta wanda tudu to wanda gangare ya ci kuma yanzu yaro ya dawo gida kuma ya ce shi ya dawo bai samu abin zai ci ba yana jira yaro ya je kawo masa abinci ya cika cikinsa kuma ya kulle goba da ƙoda yana sake aihuwa wani irinsa haka suke yi ba shi yasa ake samun shirgi kan ake ba da kofa waɗansu makwabtanmu a ƙasar da suke zagin mu ba suke tozar ta saboda mu muke yadda muke tozar ta kawo ta addini na wani wani addini ne ya ce wa mutum ya haka addini wani addini ne a ina ne a musulunci aka ce mutum ya haka haƙƙin ciyar da 'ya'yanka a kanka me yasa za ta yi wasu in ba za ka iya ɗaukar nauyin su ba an akasa abin karin mutane an basu dore ƴaƴa suna ta yawo ta ko'ina babu tarbiyya ba a kula da kansu ba da shansu da tarbiyyar su da shan sadin su ba a yi ba ko annabi ya ce a raya sunna sunnar uwaka Allah ya tsawata Allah ya ce kar kasir alladina qatalu awladahum safahan bi ghairi ilmi wadanda suke kashewa ƴaƴan su hakika sun yi hasara suna yin haka ne saboda jahilci bi ghairi ilmi kuma ba tare da wani ilimi ba wa harwamu ma razaqahum Allah kuma suke haramta abin da Allah ya arzuta su iftira'an ala Allah Allah ya halatta mana dabbobin ni'ima ya halatta mana abinci amma sai ce wannan na gumaka ne ba wanda zai kallana sai masu hidima a gumaka kawai kuma duk yawan abin mimma zikir min aqsamil an'am muharrama bi an'am tahrim cikin abin da aka ambata na rabe-raben dabbobi wanda suka haramta kansu da wani nau'in haramtarwa su ce wannan haramun ne ga kowa sai masu kulawa da gumaka wannan haramun ne ga mata sai ga maza da dai sauransu Allah ce kan farko lalle sun bace an tariqil mustaqim gabaran tafarki wanda yake mikakke wa ma kanu muhtadin wasu zan shi bai yiwuwan ta Allah ai muhtadin ne ilal haqqi ba'da dalalihim bas zan masu shirya zuwa ga gaskiya ba bayan wannan fatan da suka kankame ta'kidul liman qablahu a tabbatar da ɓatar da suka yi ne wanda aka ambata a baya nan gaba ce sai mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu ala dawo da muka kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك